بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبتك الله سبحانه وتعالى ya sake haɗa mu a wannan majalisi mai albarka masallacin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da yake unguwar 'yan awaki bypass a wannan wuni mai albarka 29 ga watan Zulqa'da hijar Annabi tana 1447 wanda shi ya daidai da sha shida ne ko? ko sha bakwai sha shida ga watan biyar miladiya 2026 a inda a wannan majalisi muna karatun datul ahkam ne amma yau za mu yi wani darasi ne domin abu kamar yadda wasu daga cikin uwa da suka samu wato dacewa da kiran Allah subhanahu wa ta'ala suka nemi cewa a bayani akan siffar hajjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun yi sati biyu muna yi a majalisunmu na wato masallacin jami'ar rahma a jiya muka gama darasi na siffar haka za hajjan nabi haka annabi ya aikin hajjinsa mun yi sati biyu saboda tsawon darasin a jiya muka karasa fakara ta biyu sai fakara ta uku wadda ita ya kamata a fara da shi mutane suna tafiya makka aikin hajji to yaushe aka kafa ita kanta garin makka inda ake zuwa a yi a ziyarci ka'aba a yi safa da marwa a yi ɗawafi waye fara yin wannan a yaushe aka kafa garin makka garin da yake nan ne aka haifa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka tunda a can ya huce mu ba mu ba sai muka in shawarar cewa mu yi wannan darasin a wannan majalisi mai albarka sai ya zama cewa an haɗa shi da wancan darasin guda biyu wayanda suka samu suka tafi wasu yau duk sun tashi su za mu ji asalin kafuwar garin makka ana ce mata makka akan ce mata bakka akan ce mata ummul qura ana ce masa albaladul haram ana ce masa albaladul amin duk sunan garin makka ne wayannan sunaye kuma duk sun zo a cikin alkur'ani Allah ya faɗe su a gurare daban-daban garin maka ya bayan Allah babu garin da ya kai shi daraja a doron ƙasa a duniya ya kafu ne asalin kafuwarsa ya taso daga babanmu ko kakanmu kakan annabawa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam annabi ibrahim Allah ya halicce shi a garin iraq bagadada ƙasar iraki nan ne garin annabi ibrahim nan ya taso a nan Allah ya bashi annabta ya kiraye mutane da iyayensa ya taso a garin da ba ma bautar su suke sassaƙa gumakan kuma su dinga tallansu suna siyarwa a matsayin Allah wuli wanda Allah ya kiyaye shi ya tsare shi daga bautar gumakan nan ya dinga yaƙarsu saboda karan tsana da aka sa masu sai Allah ya sa yi hijira ya garin wato da yake garin al'iraq sau haka sai ya taso don yin hijira zuwa sham sham maka ce sham garin sham a wancan lokaci ya haɗa da Siriya, da Lubnan, da Falastin, da Jordan, da wani ɓangare na wato jaziratul arab kaɗan wannan dusu ake ce musu sham to babbar sham ɗin ita ce ƙasar falastin wadda yanzu yahudawa suke ta kashe musulmi ‘yan falastinawa suka ƙwace masallacin ƙudus wannan wajen waje ne mai albarka nan ne matattarar annabawan Allah yawancin annabawan Allah nan suke yanzu idan ka je za ka samu kabarurruka dubbunai na annabawan Allah a wajen don haka Allah ya yi garin albarka to tasowarsa annabi Ibrahim akan hanyarsa ya biyo ta ƙasar Misira Egypt wanda a wannan lokacin garin Misira akwai wani sarki a garin wanda yake jagoranci shi yake sarauta a ƙasar shi duk inda aka iya gama ci musamman tana da kyau sai ya kai mata hari ya kwace ta to sojojinsa sun zo sun samu na nasaratu matar annabi ibrahim suka ce sarki yana neman ta akan hanya bayan sun shigo garin misra kan hanyar su zuwa sham da ta je annabi ibrahim kafin ta wuce ta ce ya ce mata wannan sarkin karkice ni mijinki ne ce ni dan uwanki ne domin ni dan uwanki ne a musulunci in kika ce ke mata ta ce to zai yi zaluncin da bai kamata ba su haka ya yi ƙoƙarin ya kai hannunsa a kanta Allah ya shanye hannun lokacin da yake son ya taɓa ta sai Allah ya riƙe hannun wajen su uku hannun da aka riƙe kuma ya koma kamar sanda ko miƙewa baya sau aka yi ce yana tawassuli ya roƙe ta don Allah roƙan mata Allah ta roƙan masa Allahnta ya sakan masa hannu ba zai sake kula ta ba ta roƙi Allah aka saki hannun sai yake cewa da fadawarsa ai shaida ne ya kuka mu a ƙarshe dai ya sallame ta ya ce ta tafi amma ga shi zai mata kyauta sai ya ba ta kuyanga da kayayyaki na arziki kuyangan nan baiwa ce tasa sunanta hajar kafin wannan lokaci annabi ibrahim da matarsa saratu sun daɗe bisa haihu ba sun kai shekarun da an ɗebe ƙauna ba ba za a haihu ba tun da ba ta haihuwa ga mijinta kuma annabin allah ne bayan ta samu wannan kuyanga da ta zo sai take cewa da shi wannan kuyangar na baka ita ka aure ta ko kai sadaka da ita tun daga ta budurwa ce matashiya ko Allah zai baka ɗa tare da ita inda ni ba na haihu nufin Allah da tsari irin na Allah annabi Ibrahim da ya kusanci matarsa ta biyu sai kuma Allah ya bata ciki ta ɗauki ciki da ta ɗauki ciki da ta tashi haihuwa kuma sai ta samu Allah ya azurta da ɗa namiji annabi ibrahim sai ya sama suna isma'il sai ko matsalan mata ta tashi sai kishi ya yi ta tuntun an haure ta kuma ta yi ba ga wata kuma yanzu daga zuwa ta yi sai aka fara samun irin abin da kuka sani na mata sai kuma ta dinga tsananta annabi ibrahim da izinin allah sai allah ya umarce shi ya ɗauke matarsa ta biyu da ɗansa ya tafi wani jeji can Allah ya siffanta masa shi ya ce ya koma can ya kai su can su haka annabi ibrahim ya ɗauki matarsa hajar ɗansa annabi ismail yana jinjiri ana ba shi nono ya ɗaibi guziri na abinci sannan ya zuba ruwan sha a cikin jarkoki irin na fata ana ce mata salka ya kama hanya zuwa jaziratul arab cikin sahara sai da ya zo inda nan ne garin maka inda ka'aba take a lokacin jeji ne fital ba mutum ba dabbobi ko tsuntsaye babu cikin jeji ne sahara ba kowa daidai inda ka'aba take sai ya ce ya tsaya a wajen ya sauke kayan da yake kan raƙuma da shimfiɗu ita ma ta sauko matar tasa ya ajiye musu ruwa da abincin da ya zo da shi na guzi ana gama sauki kayan ko zama mai ba sai ya juya ya koma inda zai fito matarsa hajar ta biyo shi tana cewa a ya za ka kawo mu jeji ba kowa kuma kana ka juya kai tafiyarka bai fice mata komai ba ta sake masa magana yana ta tafiya sai ta ce ko Allah ne ya ce ka kawo mu ka ajiye mu annabi ibrahim ya daga kansa cewa i Allah ne ya ce in ajiye ku Allah sai ta ce to je ka Allah ba zai tozarta mu annabi ibrahim ya fito da ya nesa da ita inda ba ta gano shi daidai jabal abi qubais akwai wani dutse a nan maka ana ce masa jabal abi qubais ya daidai dutsen sai ya juyo ya kallo su ya kallo inda suke ya daga hannu ya ce rabbi ya addu'a guda uku rabbi ja'al hadha baladan aminan ya Allah wannan garin ka sanya shi ya zama gari mai aminci amintaccen gari wanda ba a yaƙi ba a zalunta kowa a ciki sai ce kuma warzuquhum min ath-thamarat Allah ka kawo ‘ya'yan itaciya da abinci kala-kala garin, ka sa garin ba za a yi yunwa ba, ka kawo abinci garin. Sai addu'a ta uku, annabi yana gaya mana ya ce, Ana da'abatu abi Ibrahim, addu'a ta uku sai ya ce, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum, ya Ubangiji, ka turo musu manzo daga cikinsu. ka tashi manzon Allah ya zama manzo annabinka daga cikin ‘yan garin. Shi ne mazala yake cewa ni addu'ar babana ne, annabi Ibrahim ne ya roƙe ni, kuma Allah ya turo ni daga maka. Haka manzo Allah ya ce, wayannan addu'o'i guda uku sun tabbata, gari ne mai aminci, gari ne da in ka je ko ba ka da koko ba za ka ci abinci a maka. Abinci kuma lafiyayye. ba a fatar yunwa abinci a maka gashi kuma annabi na ƙarshen zamani annabin da yake shine khatimun nabiyyin wa imamul mursalin daga cikin garin maka yake nabi ibrahim ya juya ya koma inda ya fito ana hajar tana zaune daga ita sai jaririnta yau gobe jibi gata sati guzurinsu ya ƙare ruwan da take sha ta ba wa ɗanta mama shi ma ya ƙare ba abinci ba ruwa ya sai zama maman da take ba shi ya ƙafe yaro ya fara kuka yaro yana jin yunwa jariri yana jin yunwa uwar ma yunwa take ji gashi ba mutum ba dabba ba kowa daga nan da ta ga yaro yana kuka sosai na na hajar sai take cewa to sai ta juya damanta a inda take tana zaune sai ta juya dama sai ta gano wani dutse sai ta ce bari in hau kan dutsen nan in leƙa ko zan gano gari ko mutane wanda laska mana taimako shi ne sai ta zo sai ta hau kan dutse ta juya dama da hagu ba ta gano mutum ba wala aljan wala dabba ta juyo sai ta gano ga wani dutsen can irin wannan can nesa sai ta ce to bari ta je wancan bangaren ko za a sami gari ko mutane shine sai ta gangaro sai ta hau wancan dutsen shi ma ta duba dama da hagu ba ta gam alamun komai ba sai ta ce bari in sake dawowa wannan ko wasu ‘yan karabta, ‘yan kasuwa ko za su kawo sun kawo wato sun zo hucewa, ta sake dawowa kan dutsen farko da kawo, bata gani ba ta ce baran dawo nan sai da ta yi haka su bakwai shi ne safa da marwa safa kan dutsen safa ta fara hawa ta ce bari ta hau na dutsen marwa ta take dawowa safa sai da ta yi su bakwai lokacin da take gangarowa daga dutsen shine wannan kasan kana towa daga tudu me ya tafiyar ka take sai ta jaka shine inda ake sassarfa din nan wajen safa da marwa duk wanda yaje aikin haji ko umara akwai inda aka ce namiji ya gudu gangarowar da ta yi ne sai ta zama a kuje tana kan dutse na marwa a karo na bakwai sai ta ce bari in dawo inda ɗana jariri na ba jariri na shi kare bari in ga halin da yake ciki zuwan da za ta yi Allah ya turo mala'ika Jibril yaro yana kwance yana kuka ya yake yi an shimfiɗar da shi yana tirje-tirje da kafarsa daidai wajen kafan nan nasa sai Allah ya turo mala'ika Jibril sai ya daki wajen sai ruwa ya dinga tsatsafowa a wajen tana zuwa sai ta ga ruwa yana fitowa sai ta yi haka ta sa hannunta tana sa ƙasa tana cewa zimmi zimmi zimmi mana ka taru ka taru ka taru shine asalin ruwan zamzam a nan zamzam sai ya taru mazala yake cewa rahimallahu umma isma'il Allah ya yi wa babar annabi isma'il rahama ba don ta tare ruwan nan ba na zamzam da yanzu ruwan zamzam idan ruwa ne a duniya gaba ɗaya amma da taimar wannan komin sai ya taru a wajen kawai da haka ba ka taɓa samun zamzam ba sai a maka duk inda ka ga zamzam kai shi a kai saboda haka da ta zo ruwan yana taruwa tana sha ta sha ta ba waɗanta sai suka dawo cikin nutsosu yanzu ga ruwa ya samu yanzu mun gane safa da marwa gashi kuma mun samu zamzam wanda duk a maka suke babu safa a ko'ina sai a maka babu marwa sai a maka tana cikin wannan zaman an samu ruwa sai ga 'yan kasuwa na ƙasar yaman sun fito daga sham sai suka ga tsuntsaye suna shawagi a saman garin makka sai suke cewa irin wannan tsuntsayen ba za ka ga wannan tsuntsun ba sai wajen da yake da ruwa mu kuma mun san shekara da shekaru wajen nan babu ruwa shugabannin sai suka ce ku je ku duba mana wajen can me yake faruwa ne yaransu sai suka taho sai suka zo sai suka taddabace da jaririnta ga kuma rijiya tana tsatsafo da ruwa suka gaishe ta sai suka koma suka gaya shugabanninsu ‘yan karafkan nan duk ‘yan kasuwar sai suka taho wajen gaba ɗayansu suna zuwa suka gana na hajar da ɗanta baiwar Allah kefa ta ce nan mai gida na ya kawo da jariri ta suka ce mu ko mutane ne daga yaman daga ƙasar yaman miki mun je sha mu yanzu za mu tafi kasuwa za mu kai harkar kasuwancinmu ne amma tun da nan an samu ruwa ko za ki mana izini mu zama maƙotanki mu kafa gari a nan ta ce i hubban wa karama ni ma zan so in samu abokan da za mu zama suna ɗebe min kewa amma da sharaɗi menene sharaɗinki wannan rijiyar da kuka gani ruwa nawa ne ni da ɗana kar ku ce za ku yi min ƙwace don kun gani mace ce suka ce babu wannan mu ma ai so muke mu saboda a lokacin ruwa tsada ne da shi a duniya tun da ruwan ne yasa suka ce za su zauna a garin suka ce mu ma wahala yake mana ruwa na waka ke mana izini suka ce ta ce na muku a take sai suka ce da bayansu ku kafa mana gidajenmu to haka sai aka dinga yin tantuna kun dan san larabawa su za su iya rayuwa a tanti suka dinga yin tanti kowa tantinsa suka ce da bayinsu ku koma yaman ku ebo mana 'ya'yanmu da matanmu aka ebo kowa ya dinga ebo matarsa da 'ya'yansa sai aka kafa garin makka nan makka ta kafu ƙabirar wato amalika ne wa'in sau haka jirhun ma sun tohu sai suka ga sai su ma suka kafa suka zo suka makwace su sai zamo al'amalika wal jirhun wayannan manyan-manyan ƙabilu ne na larabawan yaman sai suka zo suka kewaye na na hajar a garin wannan suka kafa suka taso wato iyalinsu gaba ɗaya sai suka zauna suka kafa garin makka gari ya dinga yawa ya dinga yawa al'umma duk wanda ya zo wuce a sabon gari sai aka zauna sabon gari sai aka maka sai suka zauna ga baki ɗaya sai gari ya cika ita na na hajar da ɗanta sai ya zama ɗanta ya taso a cikin larabawa waɗannan larabawa ne su kuma ba larabawa ba ne annabi ibrahim da 'ya'yansa da matarsa ba larabawa ba ne sau haka annabi isma'il sai allah ya masa rayuwa a cikin larabawa nan da nan sai ya koyi yaransu yana girma ya girma a cikinsa da irin yara sa'anninsa suka dinga wasanni suna cewa ka za a yi koyi yaransu sai ya zama shi ma balarabi sai ya zama al'arabul al-musta'riba larabawa wanda suka koya waka annabi isma'il ya taso a maka a ƙarƙashin wato maƙwabtakan larabawan wato ƙabilar jirhum da amalika sai koyi larabci yana nan ana cikin haka sai Allah ya sa annabi isma'il ya girma ya saurin girma wata rana sai annabi ibrahim yana can garinsu sai ce kai bari in kawo iyali na ziyara su haka da ya zo garin maka sai ya tambayi na na hajjar sai aka ce Allah ya mata cikawa ya mata cikawa kafin zuwansa annabi Ismail ya girma har ƙabilar amalika sun aura masa ya daga cikinsu kaga ya daɗe bai ya bashi yana jariri amma ya dawo har ya yi aure. Kun gane, kaga an daɗe, sun aura masa ‘ya, saboda haka sai ya ce ina Ismail sai aka ce ga gidansa ce, ya je ya sallama matar ta fito, ta gan shi dattijo ta ce ya shigo, ya ce ina mai gidanki, ta ce ya tafi nemo mana abinci. ya tafi farauta yakan fita lokacin sai wata ɗaya bai dawo ba sai ya ci to yaya kuna zaune lafiya da ce lafiya yaya tsarin rayuwar ku ta ce to rayuwa sai a hankula yau da akwai yau babu garin ba daɗi abinci ya yi wahala sai mun sha wahala sai ta dai ƙorafi sau haka ba ma samun abinci ba ma wai sai ce to idan mijinki ya dawo ce wani dattijo ya zo mai siffa kaza da kaza yana kuma gaishe shi kuma yana umartarsa ya canja dandamalin kofar gidansa ta ce to nabi ibrahim ya koma ba su haɗu ba su da annabi ismail ya dawo sai take ce masa mun yi wani bako da cijo mai siffa kaza da siffa kaza siffa kaza sai ce akwai wata sako da ya bari ce e ya ce a gaya ma yana gaishe ka kuma yana umarta ka ka canza dandamalin kofar gidanka sai ya ce kin ga wannan wanda kika faɗa babana ne siffar duk da ke faɗa babata duk ta ga mu siffarsa shi ne babana kuma ya umarce ni in sake ki ke ce dandamalin ice zo kin masa ta ce ta ce kaza kaza yake to baba ya ce a sake ki yarensu ne na annabawa ya gane yaren su haka ya sallame ta su haka sai ya nemi aure daga cikin ƙabilar jurhum sai aka ba shi wuta aka yi sake sa'a annabi ibrahim ya sake zuwa sannan dai bayan zuwa na biyu tunda ya gane gidan ya tafi gidan ya yi sallama aka bude ina mai gidan ki tace ya tafi mana farauta ya tsarin yaya rayuwar to yaya ake ciki ta ce lafiya lau muna godiya ga Allah kuna samun abinci ta ce sosai akwai abinci akwai nama akwai kaza ta kawo masa ta ce ai ba abin da za mu ci sai godiya ga Allah sai ta ce ya yi godiya ya ce to idan mai gidan ke dawo ki ce dattijo kaza ya zo kaza ya zo amma yana cewa da shi yana umartarsa dan damalin kofar gidan nan nasa ya yi kira ya sake canja wani da haka da ya dawo ya ce babana ne kuma ya ce rike shi sosai karo na uku da ya zo sai ya da shi ya same shi a waje yana koya wa mutane yadda ake harbin kibbau yana ganin sai ya gane babansa ya ruga ya tare shi in suka rungume juna aka tafi gida aka ci abinci sai ce wannan zuwan da na yi Allah ya umarce ni in gina masa ɗaki a nan da aka taya ni ya ce zan taya ka shi ne da Allah ke ce wa izbawa na da Ibrahima makanal baiti mun ganar da annabi Ibrahim mun nuna masa inda ɗakin yake. Ɗakin Allah dama akwai shi lokacin da aka yi tufan ya rushe babu shi kuma, ruwan tufan ya rusa. Sai Allah ya nuna masa makanal baiti inda za ka gina mun ɗaki. Shi na Allah ce wa ziyar fau Ibrahim alƙawa'ida min albaiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Saka annabi Ibrahim ya ce da ɗansa ka zo ka taya ni yana ɗauko masa shi annabi Ismail yana ɗauko bulo tubali na ƙasa shi kuma annabi Ibrahim yana gina suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas haka suka dinga gina yayi shi da tudu mai tsaho sai yi shi kofa biyu kofa ta gabas kofa ta yamma sannan ba rufi kira'i sittin. kuma ba yadda kuke ganinsa ba yanzu ka'aba mana ganinta sakwaya to a wancan lokacin ba sakwaya take ba yadda annabi ibrahim yayi wanda ya je maka ya san akwai wani waje da ake ce musu hijir isma'il wani dan tudu ne wani dan gini ne a jikin ka'aba wani na tile ko marble a jiki to a haka take kamar kamar kamar triangle ne a wancan ginin aka suke ginin da aka yi ginin aka gama sai Allah ya ce da annabi Ibrahim to ka yi shela ka gaya wa mutane cewa kowa ya taho ya ziyarci ɗakin Allah zuwa ya aikin hajji annabi ibrahim ya ce allah ina muryata za ta kai wajen mutane duniya ya ce ka yi shelar musu allah za mu isar da shelan kunnan kowa shi ne allah ya ce masa wa'azim finnasi bilhajji ya tuka rijalan wa'ala kulli zamirin ya tina min kulli fajjin ami liyashadu manafi alahu wa'azim finnasi bilhajji ka yi shela ka kwararrota ka gaya mutane cewa su zo su ziyarci ɗakin Allah ya tuka rijala duk za su zo wasu a ƙasa ma za su zo wa'ala kulli zamirin wasu akan abun hawa za su zo akan raƙuma akan jakuna akan kaza jirgin ruwa mota jirgin sama gashi ko kowa yana amsa wannan shelan da annabi Ibrahim yayi Allah ya kai shi kunnan mutane har wa'anda ba halitta ba wanda suke alamun zar ranka yana nan kun san duk abin da Allah zai halarta a riga an gama rayukan suna can sai lokacin su yayi sai a sa shi a cikin cikin mahaifiya sannan a haifi mutum so duk wanda ya ji shelan ya amsa to za shi aikin haji in so ɗaya ka amsa so ɗaya za ka yi in so biyu ka amsa ya danganta da adadin amsa da kai wanda bai amsa ba kuma ba za shi ba Allah kiyaye Allah ya sa duk mun amsa da yawa. To, shi ke nan, shelan nan annabi Ibrahim ya watsa ta kowa ya amsa, za ka ji kowa yana son ya je aikin Duk musulmi, za ka ji yana son ya je. Domin a cikin addu'an da annabi Ibrahim ya yi, daga maka sai ce, Rabbana waje al'af'i da tamminan nasi ta hawi ilai. Allah ka sa zuciyar kowa yaji yana sai sai ya zo garin ko wanda baya so yaji kowa yana son yaji ko yau ka je maka ka gama ka dawo sai ka ji da an buga gangan aikin haji zaka ji zuciyar ka ta musamman ka taba zuwa saboda haka zaka ji kowa yana son a wannan lokacin annabi ibrahim da sahabbansa sai ya tuttura su wasu ya tura su misira wasu ya tura su sham duk inda musulmai suke cewa ka je ka koya wa mutane aikin hajji su zo allah yana gayyata su maka za su yi aikin hajji kafin lokacin aikin hajji ya yi annabi ibrahim sai ya mafarki mafarkin nan da ya yi sai ya ga cewa ɗansa Ismail gashi yana yanka shi. Mafarkin kuma annabawa wahayi ne, in dai annabi ya mafarki wahayi ne, umarni ne Allah ke ba shi. Su haka, annabi Ibrahim da ya farka hankalin sai a tashi. Sai ya zo ya samu ɗansa, inda ya san umarnin Allah ne, ba yadda zai. Ya ce, Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka, fanzur ma za tara. Ya ce, ɗana, na yi mafarkin ina yanka ka ya kake gani ya za a yi to shi da shi ma annabi ne sai ce ya abati fa'al ma umar ya babana ka aikata abin da aka umarce ka da shi satajiduni insha Allah ina sabirin zaka same ni in Allah yarda zan yi hakuri ka zartar da umarnin da Allah ya ma ya kama dan ya dauki igiya ya ɗauki wuƙa ya fito daga garin maka inda ka'aba take inda suka gina suka faro hanyar mina sun zo daidai aqaba nan inda masjidil khaifu yake sai shaidan ya bujuro ga annabi ibrahim a matsayin mutum cewa yanzu kai daga yin mafarki sai ka zo ka ce za ka yanka ɗanka yake annabi ne ya fahimci shedan ne shine sai ya dauki duwatsu ya dinga jefinsa yana yana yana cewa bace mun daga waje shine jifa jifa na farko da suka yi gaba sai sake zuwa wajensa yake ce masa wannan mafarkin da kai ba na gaske bane shedan ne ya zo zirya ma cewa kana kaza kaza sai sake daukan tsukun fari ya jefe shi da aka yi gaba sai ya kyale baban sai ya zo wajen ɗan ya ce baban kafa ba wani mafarki ba kawai so yake yanka shi ma sai ya ɗauki ya jefe shi ba an sabu jafa guda nawa to wannan shi ne inda ake jifa guda asalinsa Allah da suka zo wajen yanka shi ne Allah ke ba mu labari falamma asalama wa tallahu lil jabin wa nadainahu yanya ibrahim qad saddaqta ru'ya da suka je har ya kwantar da shi ya kwantar da shi yadda ake kwantar da ragon za a yanka sai Allah ya yi masa shal kira daga sama ya ce lalle annabi Ibrahim mafarkin da kai na gaskiya ne kuma ka gaskata shi wannan jarraba ce gundume ya Allah ya ma sai Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim sai aka fanshi annabi Ismail aka zo masa da rago daga aljanna aka ce yanka ragon maimakon annabi Ismail shi ne yanka rago shi ne mazala yake ce mana lai yadda kuke yi sunnar babanku ce annabi Ibrahim kuke rayata sunnar annabi Ibrahim ce muke layya kuma su ma wanda suke maka suke yin hadaya ranar sallah su su yanka hadaya mu mu yanka layya kun ga yadda aka samu zaman mena kenan da jifa da hadaya mun ji safa da marwa mun ji zamzam mutane suka zo kafin zuwan mutane sai mala'ika jibril ya ɗauki annabi ibrahim yake koya masa aikin hajji ya ce masa nan mena ce a nan mutane za su yanka hadayarsu ga musdalifa ga filin arafa suka zo arafa ya ce ka gane abinda na koya ma ya ce araft araft ya ce araft shi ne aka samu ta suna arafa inda aka koya masa aikin hajji ya gane shi ta ce arafa saboda haka shelar da annabi ibrahim ya yi mutane suka zo annabi ibrahim ya koya musu yadda ake aikin da yadda ake dawafi Allah yake cewa kuma ya umarta yake cewa a tsabtace ɗakin Allah a wanke shi an gane ko أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود أن طهر بيتي كتركز لكن الله كما ستوافي كما سو wato dukufa a ɗakin Allah da masu sujada a yi tsabtace a wanke ɗakin Allah ya saka wa ƙasar Saudiya za ka ga cewa ba a yin awa ɗaya sai an kawo masu wankewa ana ɗawafin nan su kewaye wani su wanke su wanke can su ko ba za ka ga ƙazanta komai ba umarnin Allah ke wannan ita ce asalin kafuwar garin Makka da asalin farkon aikin hajji da Allah ya wajabta wa Annabi Ibrahim ana ganewa to sai abin ya tafi abin ya tafi har bayan Annabi Ibrahim Annabi Isma'il ya girma Annabi Isma'il ya bari Annabi Ishaq kaninsa dan Annabi Ishaq ita matarsa da ta wancan kishi sai kuma Allah ya ba ta haihuwa bayan shekara goma da haihuwa Annabi Isma'il sai aka Annabi Annabi Ishaq an gane ko sai Allah ya azurta Annabi Ibrahim da Annabi Ishaq ta hanyar matarsa nana wato sunanta ne ne tsara ta haife shi ita da ba ta haihuwa bayan shekara wajen saba'in sannan ta haihu da izinin Allah ƙanin annabi Ismail ne amma ba babansu ɗaya babansu ɗaya shi kuma shi ne baban annabi Yaƙub annabi Ishaq shi ne baban annabi Yaƙub annabi Yaƙub shi kuma shi ne baban annabi Yusuf an gane annabi yaqub shine isra'il shine zaku ji ana ce ya bani isra'il ya ku ƴaƴan isra'il shi annabi yaqub shine isra'il to haka abin ya gangaro ya gangaro duk wani annabi sai ya zo aikin haji duk wani annabi sai ya zo aikin haji to ba a taba samu garin maka akwai mutanen kirki suka shiga wannan garin maka suka yi aikin haji ka'aban nan manya-manyan mutane sun shige ta salihan bayi sun shige ta amma babu ba taba taba samu babban mutum mai daraja mai kima da ya shige ta ya aikin haji irin manzon Allah sallallahu alaihi wancan aikin haji ne umuman da aka aka umarci mutane gabaki daya ita al'ummar annabi Muhammad ita kuma an wajabta mata aikin haji ne a shekara ta tara bayan hijiran manzan Allah a cikin irin wannan watan da muke ciki watan zulqa'ada Allah yake cewa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila Allah ya wajabta aikin haji akan mutane amma wanda ya samu dama man kafara duk wanda ya yi min butulci bayan na ba shi daman yana da kuɗi yana da lafiya yana da damar da zai aikin hajji ya ƙi zuwa ya yi min butulci inna Allah ganiyun ganiyun anil alami Allah ya ce Allah ya isa wanda na ba shi dama ya yi aikin hajji ya ƙi zuwa Allah ya isa ya yi min butulci haka wani malamin tafsirin mai fasara ku gane mai ma'ana فإن الله غني عن العالمين da mu fassara shi kalma da kalma Allah mawadaci ne ga barin mutane ko talikai kaga ba za ka gane komai ba sakon bai iso yadda ya kamata a wannan fasar amma wanda na bashi dama yake zuwa Allah ya ce Allah ya isa yanzu ka gane magana ana ka samu dama kana da kuɗi ka ki zuwa aikin haji Allah ya ce ba ruwansa da kai zala ya faɗa cikin wani hadisi gatacce yace Allah ya ce wanda Allah ya bashi lafiya a jikinsa ya bashi kuɗi kuma ya ƙi zuwa ya ziyarci Allah to in ya ga dama ya mutu ba yahude ko ba ya mutu ba nasare ko ya mutu ba majusi au kama qala sallallahu alaihi wasallam in kana da dama ka biya ka samu ka je ka sauke farali to shin inda hajjin nan ta yi tsada miliyan bakwai zuwa takwas wani ya tambaya ya ce shi yana da jarin miliyan goma ita yake juyawa kasuwa kuma ko gira ba shi da shi kudin yake ta juyawa don ya samu ya samu gida nan ya yi aure sauran minti goma da sauransu kuma da ya ji wannan tafsirin sai ya ce to yanzu sai ya kwashe miliyan takwas ya biya ya zauna da miliyan biyu ko ko ya za a yi ko ya ci gaba da jiyo kuɗin sai sun kai irin ishirin talatin ɗin nan sannan ya biya miliyan takwas ɗinsa kenan yanzu Allah ya ba shi miliyan goma sa kenan kuma an ce hajji miliyan takwas yanzu zai biya ko ya za a yi ko ya bari sai ya yi gida ya aure yanzu ko nake tambaya ya biya hajjin ko ya bari ya gina gida ya yi aure ya ci gaba da junawa eh kuma ya da miliyan biyu mutumin da yake jarin miliyan goma kuma ya koma da miliyan biyu eh kun gane maganar ku kaga yanzu shi yana da miliyan goma yana cikin wanda Allah ya ce manista ta'a ilahi sabila kaga yanzu yana da iko saboda ka dole biya in ya ki biya ba shi da tabbas zai kai wata shekarar in koyo mutu ya je sai an tambaye shi wallahi me yasa ba kai hajji ba sai an tambaye shi tabbas sai Allah ya tambaye shi dole sai an tambaye shi me yasa kake yin aikin haji ɗaya daga cikin rukunai biyar so haka yayi ya haɗiya ya cire miliyan takwas ɗin nan ya je biya bin ya ci gaba da juya ta idan ya je yi wa Allah bayani dalla-dalla Allah ka ba ni miliyan goma na juya kana ɗawafi akwai wajen da za ka tsaya in dai ka faɗi bukatunka a cikin ɗakin Allah sai Allah ya baka a cikin ɗakin Allah ko wani waje mai tsada ana ce masu multazam multazam inda ake shi in ka zo nan ga ɗaki ga ƙofar da take gani a talabijin ƙofa a jikin ka'aba a sama take to daga wajen da ake fara ɗawafi zuwa ƙofar wayannan bulullukan da suke tsakani na ne multazam daga wajen da ake fara ɗawafi zuwa wajen ƙofar to in between ɗin tsakanin nan ne multazam annabi kan je ya buɗe ƙirjinsa ya goga a jiki ya goga kuncinsa ya roƙi Allah a wajen annabi ya ce duk wanda ya roƙi Allah duk abin da ka roƙa a wajen za a amsa kuma mun jarraba mu ba ɗaya ba ba biyu ba uku sau haka a nan ka je ka yi ka biya ka je ka gaya wa Allah Allah miliyan goma ta kenan nan wadda ka bani na cire takwas kamar da ka ce in na samu dama in zo in zo gashi na cire takwas ba san yadda za a yi da ni a san yadda za a yi da ni ya Allah a bani ninkin ba ninkin kasuwanci na ka sa masa duk abin da kake so shi Allah bayani za ka yi masa kuma da gaske sai shi ma ya ma da gaske Allah a san yadda za a yi da ni goman nan da ya danne mai yadda ka na kwashe ta na na daman ka ce aufu bi ahdi ufu bi ahdiku ku cika alƙawarin da kuka ce za ku yi min nima zan cika muku na ku to na cika nawa kai kuwa kafi karfin ka saba alƙawari saboda ka ninka min ba ni kaza ba ni ka kai ya Allah kai ma bayani da alam na shara dalla dalla ku zai amsa ma ba abin da na je wajen ni dai na roƙa Allah bai bani shi alhamdulillah za mu cika da wata wani mutum abokinmu ne har yanzu yana yanzu na faɗi sunansa wani a cikin kuma zai san shi shi ma nan ya je multazam ɗin shi ba ma hajji ya je ba umara ya je da ya je umara sai yana cikin ɗawafi ya akai ya akai sai ya laliba jijikarsa ba ta nan kudinsa babu ko zubar waye ko sacewa aka yi lafa yana cikin ka abu hankalin sai tashi kun san makan kudin ka ya zubi tashin hankali ya zuma lakke su haka da ya yi zo daidai mulki zama ya ce ya ubangiji na zo bautarka yanzu dai gashi ba kudi ban san kuma inda suke ba kai ka sani ya ubangiji ina roƙonka don karamcinka ka tausaya min kar in shiga wani irin yanayi gana a ɗakinka a gabanka kana jina kana ganina Allah ko aro ne ka turo wani ya bani aron kuɗin da zan riƙe kaina in gama zamana sannan in mun koma Najeriya ka biya mu ko aro ne a sa wani ya bani in mun koma gida kuma ka taimaka ka biya mu yi sallarsa ya fito ta ce a ni zan je yi ɗawafi ne don a yau da daddare zan tafi dubai ya ce to Allah kai ke lafiya Allah ya bayi bayi sai ta ce malam Allah ka ga sai ta bude jaka ta ce kuɗin da nake tare da shi sun mun yawa ina gurin kar in zubar ga wasu kuɗi malam ka shi ka rike kai ma amfani da su in ya so mun koma Najeriya ka kawo fitowar safa kenan kuna ji yanzu yayi wa Allah bayani sai Allah yake nuna masa na amsa baran nuna ma ni ne Allah sai ce to sai ya karba ya kirga ce mun dawo Najeriya duk da dusan da ka samu ka biya ni da ya karba bai ci abincin ba sai ya koma sai ya sijjada ya godiya ya ce na ga saƙonka saura mun koma gida kuma a biya mun abin da zai ba ku mamaki ba ya fi wannan da ya gama umararsa kaf ya dawo Najeriya ma'aikaci ne sai zama idan ya ɗauki albashinsa tun da ta manta ba shi ofin lokaci disan da ya samu in ya samu a cikin ya tara sai da ya tara kaf adadin kuɗin da ta bashi a matsayin riyal ya sa a envelope sai ya tafi gidanta ya ce a sallama cewa a gaya wa ajiyawa na yazo ita ce a marhaba a ce ya shigo ya shigo ta kawo masa ruwa da shayi waye suke dan hira tace hajiya abin nan na kawo sakon nan tace na me ba ko envelope kamar haka fara yace sakon nan ne da na karba a Saudiya da kika bani ta karba ta bude sai ta gariyar tace a wannan fa malam kudin da kika ara mun kika ce mun dawo Najeriya yana ba tace malam kudin ne yawa yawa ne yace a'a ai yanda kika bani adadin su ne ban ƙara ba tace ka manta ranar nawa ga wata ka zo da dogon riga fara nayi nayi ka shigo ma kake shigowa ka zauna a can ka ɗauko kuɗin ka bani kuma yau kuma ka ki kawo mu sai tace bari ɗauko mama sai tace ta ɗauko tace a envelope irin wannan sai ta ɗauko mu farar envelope ta ciro kuɗin irin wannan take cewa gashi ka kawo mu ko ban ta kai ne malam kuɗi kai da yawa ne sai ya karɓa yayar yana fitowa ya ce ka biya mu kaga wani mala'ika aka turo tunda cewa yi ku duba abin da ya ce ka turo wani ya bani a nan kuɗin sannan in mun koma najeriya ka biya min ba cewa yi ka bani in biya ba ka biya min sai allah ya nuna masa allah na shi ta sai ya turo wani mala'ika ya biya masa wannan mutumin wasa da wajen multazam ma bayi duk sanda ya samu kudi sai ya je umara saboda wannan abin da ya gai shi ra'alai to haka haka ɗakin Allah yake so haka dan kana da kudi ka biya ka je kuma ka faɗa a cikin ɗaliban da muke koyawa aikin haji wajen bita ko wanda ya shi ma abin nan da muka yi yau shekara ta uku kenan yana zuwa aikin haji shekarar farko da yi shi ɗan kamasho ne shi yake ba mu labari a wajen bita yake cewa wallahi shi a aikace ya ga aikin zuwa hajji da kuma multazam shi ba abin da za a ce yace shi shi ba wai a kansa ne abu yace kamar shi yake na manyan motocin da suke daukan shanu tumatir zuwa kudu ce dan kamasho ne yace anan na tara kuɗi na biya a lokacin tana miliyan uku ne ko hudu ya biya yace da naje cewa na dinga ya ubangiji ka bani ko mota ɗaya ce ni ma zama mu kunna ko musho ni ma ya zama ni ake wa kamasho din yace da na dawo sai Allah ya sa ne wani abubuwa na kamasho sai na samu aka sayan mun da kan mota yace na hada mota da hajjin bare yace yanzu guda goma ce da shi to ka ji tsoron kashin ka tafi maza Allah yace bi ku bibiya ku ta yin hajji da umara domin yawan yin hajji da umara yana zazzage zunubi da talauci kamar yadda makeri yake zazzage datti daga cikin ƙarfe Allah wanda bai samu ya ji a cikin munan Allah ka bashi ikon zuwa wanda ya ji kuma Allah ka bashi ikon maimaitawa ya Allah abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka rufa mana